الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau lahadi sha bakwai ko ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara 1443 wanda ya dace da 24 ina ɗauka yau 25 ashe da hudu ne can karatun minanu na ce 25 su kuma ba su faɗakar da ni ba 24 ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin askari shine irshadu saliki ila ashrafil masalik darasinmu na uku to malam mai askari ya ce faslun ai haza faslun wannan wani fasili ne daga cikin fusul na wannan littafi na kitabu tsahara dama can harku ya ce kitabu tsahara to karkashin a tsahara kuma sai ya zo yana fasali-fasali to sai ya ce muridul barazi an gan shi ko? muridu albarazi mai nufin kewayawa mai nufin kewayawa to me ake nufi da mai nufin kewayawa shine mai nufin fita ila maudu'il bauli aw al-ghaid don asalin al-buruz shine al-khuruj eh bi ma'ana muridul barazi wanda ke nufin ya fita ila maudu'il bauli awil ga'iti zuwa wurin da ake kashi ko fitsari fi sahara'i a cikin farfajiyar daji duk lokacin da mutum ya ji bauli ko gayiɗi to kaga yana da bukata ya je ya fitar da wannan abin da yake ji to galiban can da za ka ga wurin bauli da ga'idi daji ake zuwa eh yawa ba ko ina adda toilet cikin gari ba ko ban ɗaki to shine ya ce fi sahara'i a farfajiyar daji ya tulubu maudu'an mutuma'innan rakawan ba'idan anin nasi la yastaqbilu alqiblata wa la yastadbiruha ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض to wannan ladubba ne na mai biyan bukata fitsari ko kashi shine zai mana bayani akai a matsayinka na musulmi to akwai adabu da ake son ka kula da su duk lokacin da za ka yi kashi ko ko fitsari to ladabi na farko ya ce ya tulubu maudu'an sai ya nemi wuri mutuma'innan natsatse wuri mai natsuwa me ma'ana wuri mai natsuwa inda babu hayaniyan mutane eh inda in ka je ba za ka ji sautin mutane yana kawo ma ba ba za ka ji surutu da hayaniya kaza da sauransu ba shi yasa ya ce mutuma'innan wuri mai natsuwa domin wanda ya tsaya kusa ga mutane yana biyan bukata bai da bai da natsuwa ko ya yi wannan gayi din ko fitsarin to za ka ga ba zai samu cikakkiyar mi cikakkiyar natsuwa ba sannan rakawan kuma ya samu wuri mai tafshi eh kare je ya samu hako ya ce canze mi canze kashi ko fitsari a'a ya samu wuri wanda yake rakawan mai taushi-taushi don wuri wanda a fako to za ka ga in fitsari na fita yana bugun fakon yana dawowa ga jikinka sai zan ka ƙare bauli baulin ya fita amma jikinka ya lalace ko kuma sutura ka ta lalace to amma in ka samu wuri wanda yake rakhawan mai taushi sannan ba'idan anin nasi kuma ya zamo nesa daga mutane ko nesa daga mutane inda mi mutane ba sa ganin ka saboda haka da fitsari da kashi duka an hana musulmi ya yi su inda mutane ke kallo ne sai dai akwai wata babbar lalura amma in babu lalura komai to an fi son mi ko daji za kana ka tafi can inda kowa bai ganin ka la yastaqbilu alqiblata kuma ba zai fuskanci alqibla ba saboda alqibla tana da alfarma tana da daraja ana fuskanta ta ne sadda za a yi bauta amma wanda zai fi tsari ko kashi kaga bai dace fuskanci alqibla ba wala yastadbiruha kuma kada ya ba alqibla baya kada ya ba alqibla baya shi mami duk dai girmamawa ga ita alƙibla ɗin saboda haka mai kashi ko fitsari baya kallon gabas komi ko yamma muddin dai ga fili ne zai biya buƙatarsa ba cikin banɗaki ba kuma wala ya kashifu auratahu malam ya ce kada ya kuren ya al'aurarsa kada ya buɗe al'aurarsa hatta hassai ya dunuwa ya kusanta min al'ardi daga ƙasa za ka ga wani in ya zo zai fi tsari sai haga ɗaya ya banye wando ne in ya banye wando ne sai shi jaye riga ta sannan shi mi sannan shi duka to kakkai haka nan ko kuma a'a in zai yin kashi da tsaye sai kaga ya banye wando ne in ya banye wando ne kuma sai hijaye riga ta sannan shi mi sannan shi duka to wannan kuskure ne amma waɗanda an masana za ka ga in sun zo za su yi fitsari ko kashi sai sun ɗan duka ƙasa in sun ka duka ƙasa sannan sai su banye wandonsu eh sannan sai su ɗan kwaye rigarsu ko mayafinsu abinda a hikima haka wanda an nesa da kai ba zai ga al'aurarka ba amma tun kana tsaye ka kware jikinka a ga mutum ko nesa yake da kai sai ya hango ka sai ya ce wa yattaki zilla wa yattaki azilla kuma mai biyan bukata yana kiyaye wa inuwa duk inda adda inuwa ba a fitsari nan inuwa ta itace ko ta dutse ko ta gini ko ta menene inda inuwa ce wadda ana amfanuwa da ita eh? to zai kiyaye yin fitsari ko kashi a cikin inuwa washaɗi'a da kuma gaɓar ruwa kamar gulbi misali bakin gulbi ko kuma bakin marmaro ko bakin teku ko bakin rijiya ba a fitsari nan ba a kashi nan saboda in kai fitsari wurin kaga sai ka lalata me ruwan yanzu ka zo bakin gulbi ka yi kashi wani ya zo zai ɗibi ruwa kaga ka cutar da shi warra kida kuma ya kiyaye ruwan da a tsaye ba sa gudu duk ruwan da a tsaye kwance suke ba sa gudu kamar romi amma irin na tafki haka ko ruwan rizabuwa ko ruwan da aka sa ga tanki ko ruwan da aka tara saboda in ka yi fitsari ciki to najasar ta tsaya cikinsu in ka yi kashi ciki kashin ya tsaya ciki amma in ruwan na gudu kamar gulbi to don kayi fitsari babu komai tun da ba tsaye suke ba kamar ruwan teku ko ruwan marmaro eh wannan don kayi fitsari ciki to malamai suka ce babu komi wali juhura kuma ya nisanci rami duk wurin da an rami karka je kai kashi wurin nan domin ramin nan yana yiwa akwai wani kwaro ciki kila maciji a ciki ka duka za ka yi kashi ko fitsari sai ya yi mi sai ya zaburo mako in ma babu wani ƙwaro yana yiwa akwai iskoki wurin na aljanu ka shiga ciki za ka yi fitsari ko za ka yi kashi ashe ɗakin aljani ne yana nan kwance yana hutawa to kaga akwai rigima eh to shi yasa malamai suka ce a ba ayin kashi ko fitsari to shi yasa ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqul mala'ina thalatha ittaqu al mala'ina thalatha ku ji tsoron wuraren tsinuwa guda uku daga ciki almauridu wa ƙari atu ɗariƙi wa zillu waɗanga abubuwa su ne wurare guda uku na tsinuwa don ga al'ada duk wanda ya zo bakin ruwa ya ga kashi sai kaga sai ya furta wata mummunar kalma ga mai wannan kashin ka ji ya ce kai wani ɗan kaza na ya kaza eh ko kuma inuwar da ake shiga a huta sai wani ɗaya zo ya zuba ya zuba kashi wurin nan shi kuma ya zo zafi ya koro shi daga jiya yana so ya shiga ƙarƙashin inuwa ɗin ya kwanta ya huta sai ga kashi kaga galiban yana mi sai gaji ya ce Allah ya tsine ma wanda haka nan tsakiyar hanya mutum na bisa hanya ya biyo sai sai ya yi arba da kashi to shi yasa annabi ya kira su da wuraren tsinuwa shi ko rame an ce an taɓa ruwaitowa wata rana a wani kamar yadda an ka ruwaito sa'adu bin obada an ce wata rana ya fita yana son ya biya bukata to da ya fita fabala fil juhuri sai ya samu wani rami ya shiga ciki sai ya fi tsari a ciki fara mahu jinniyun bi sahamihi ashe gidan wani aljanina sai aljanin na ya saki biya ya halbe shi ya halbewa sa'adu bin ubada famata liwaqatihi an ce nan take sai ya mutu fasami'a ko to haka dai an karuwa to riwayat to da aka zo aka waɗa ma annabi sallallahu alaihi sallama sai annabi ya ce to kar wanda ya sake yin kashi ko fitsari a cikin rami wa fil kadifi in kuma cikin ban ɗaki na zai kashi ko fitsari shine alkanif ban ɗaki eh toilet kenan ko a yaren zamani to sai zan mutum cikina zai shiga ya biya bukata sai mala ya ce to waɗancan duka ladubba ne waɗanda sun ka shafi daji to nan kuma kila akwai ban ɗaki akwai toilet makewayi nan na za ka shiga ka biya bukata to sai mala ya ce yuzilu anhu ismallahi yuzilu anhu yuzilu anhu ismallahi ta'ala to sai ya gusar da duk abin da ke ɗauke da sunan Allah a jikinsa sai ya gusar da shi ya aje gefe yan akwai zobe a hannu yana da sunan Allah sai an cire shi yan akwai kuɗi da sunan Allah sai an cire su amma wannan in tolan ne zai shiga in daji ne to an ce shi biya bukata ta da abi ne don kashe aje wani barawo ya zo ya ya zo ya san game ko to kaga can a fis sahara'i kaga ba a kawo wannan cewa yuzilu an husmallahi ba amma nan da yake tolan ne to galiban tolan ana wurin ajiye abubuwa ana ajiye ana dan wani wuri da ake aje kaya ko ba haka ba in ma akwai masu kula da wurin kaka kana iya cewa to ga kaya na a aje min sai na fito to anan baka da uzuri in akwai takarda ko kuɗi ko littafi ko alkur'ani in dai akwai suna Allah ciki to sai mala ya ce a gusar da shi sannan yi ƙaddimu rijilahul yusra idan zai shiga ban ɗaki sai shi gabatar da ƙafasa ta hagu tun da wurin ƙazamta na za a shiga ba zai gabatar da ta dama ba saboda mi saboda ba abin girmamawa na ba ko kashi zai yi ko fitsari to shine yi ƙaddimu rijilahul yusra ƙa'ilan halin kasancewa sai yana faɗa halin ne na kana muƙaddar ai hala kaunihi ƙa'ilan daidai lokacin da yake gabatar da ƙafarsa ta hagu kaga bai shiga ba kenan to daidai lokacin sai ce bismillahi أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم to wannan ita addu'ar da malam ya kawo eh duk da akwai hadisi ya zo da ita amma kuma ba da wannan ƙari na ƙarshe ba eh abin da ya tabbata a cikin hadisi a'udhu billahi min al-khubusi ko bismillahi a'udhu billahi min al-khubusi wal khaba'is wannan shi ya tabbata a hadisi amma cewa min ar-rijisi an-najisi wa min ash-shaytanir rajibi wannan bai zo a a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana yiwa malam ya ƙara shi ne saboda kyawun jimla ko saboda kyawun jimla amma dai bakin wal khaba'is nan nassi ya tabbata sai ya ce bismillahi kuma iya nan zai tsayawa ba zai ce bismillahir rahmanir rahim ba malamai sun ce bid'a ne eh saboda haka ya zo karance bismillahi da wajen cin abinci bismillahi ba a ƙarasa ar-rahmanir rahim ba don ar-rahmanir rahim bai da kyau ba yana da kyau amma ba haka annabi ya koyar ba to irin nan ne in sun jiya sai ka ji sun ce an ce wai ka a ce ar-rahmanir rahimi to an ce kar a faɗa ne don wanda ya fi kowa karatu a duniya shine annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba ya ce kuma ana a'lamukum billah na fi ku sanin Allah wa ta ƙakun be na fi ku jin tsoron Allah ashe tun da ya faɗi haka haka Allah yake son ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha to irin nan ne sai malamai suka ce sai a riƙe abin da ya tabbata a nassi wanda bai tabbata ba kuma sai a aje shi gehe kamar nan ƙarin da malam ya kawo minar rijisi wa annajisi wa minar shaitanin rajimi to ma'ana bismillahi ina mai neman taimakon Allah sai ya ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah min al daga ƙazamman aljannu mata an maza ƙazamman aljannu maza an kira su al saboda su wurin zaman su shine bayi baddaki inda ake fitsari da kashi to kaga in ba kazami ba waze mai da wurin zama ne wurin kashi da fitsari sai kazami ko wal khaba'ith da kazamma aljannu mata al khubus maza al khaba'ith matan su to shi yasa malabai suka ce ka tabbatar da duk lokacin da zaka shiga toilet kai wannan addu'a me yasa saboda zaka shiga gidan shedanu kuma za ka tuɓe jikinka yana yayin akwai aljana ciki tagga sha'awa ka kawai sai ta shafe ka ta shiga cikin jikinka daga wannan lokaci sai ta cutar da kai ko ta aure ka haka in mace kike ke shiga toilet baki addu'a ba ke zare suturaki akwai aljani wurin nan ke birge ke ba sha'awa sai ya shige cikin jikinki daga nan sai ya ta wahalar da ki amma kana yin wannan addu'a to ta zama maka katanga tsakaninka da su ko sun so su yi kusa da kai ba za su iya ba gashi suna kallon ka amma ba za su iya taba ka ba saboda wannan katanga kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi ya ce sitiru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah abin da aka kariya daga idanun aljannu da al'aurar banu adam idan mutum zai shiga toilet ban ɗaki manzon Allah ya ce ya ce bismillah to da ka faɗe ta wannan bismillah ita ce sitara tsakaninka da su wa minin rijisi hakanan kuma ina neman tsarin Allah daga arrijisi menene arrijisi shi ne ƙazanta ƙazanta an najisi kuma yana neman tsarin Allah daga najasa wa mina shaitani ina neman tsarin Allah daga shaidan an rajibi wanda ya nisanta daga rahamar Allah manisanci daga rahamar Allah ko kuma wanda an ka nisanta daga rahamar Allah to wannan kenan sai ce wal yumna ay yuqaddimu wa yuqaddimu rijlahu al yumna ya gabatar da kafarsa ta mi ta dama fil khuruji lokacin fitowa kenan can a kaddara yayi wannan addu'at ya biya bukata yayi mi ya kare ya mai da sutura ce yanzu hitowa zai yi to in zai fito sai ya yi mi sai ya fito da kafar dama kaga sabanin masallaci masallaci kafar dama ake fara shiga da ita ko in za a fitowa shi ba da kafar dama eh eh haka wasu malamai suka ce eh tun da ko ina ko ina babu wurin kazanta da kafar dama za ka shiga ka fito da kafar dama eh haka nan ɗaki ka shiga da kafar dama ka fito da kafar dama inda za ka shiga da kafar dama ka fito da hagu sai in ya zan wuri ne na kazanta to sai ka fara da kafar dama in za ka fito ka fito da hagu eh ka fara da kafar hagu in za ka fito sai ka fito da dama saboda yanzu ka baro kazanta shi kuma masallaci wuri ne mai daraja haka waje ma wuri ne mai daraja shi zazu malamai suka ce a shiga da dama a hito da dama akwai masu fatawa a hito da hagu amma dai da yawa daga cikin malamai sun ce a duk dama dama na za a yi don babu kazanta to sai malam ya ce ƙa'ilan halin kasancewa sai yana mai faɗa lokacin da zai fito الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الحمد لله godiya ya tabbata ga Allah allazi azhaba wannan da ya tafiyar da anni daga gare ni al'aza kazanta ko shine najasa kaga ashe fitsari najasa ne kashi ba najasa ne to lafazin al'aza yana ɗaukar cuta yana ɗaukar kazanta so da galiban za ga duk najasa tana cutarwa to shi yasa ake itilaƙin lafazin al'aza zuwa gami ga ita najasa sau da galiban duk abin da an najasa za ka ga yana cutar da ɗan adam ko ba haka ba to sai malam ya ce allazi wannan da azhaba annil aza wa afani kuma ya bani lafiya ashe kana jin fitsari ka yi shi samun lafiya ne ba za ka taɓa gano, gano samun lafiya na ba sai ka je asibiti masu laluran fitsari in ka ji yadda mutum ke hargowa sai hankalinka ya tashi fitsari bai hita ko babu su to ba ka tabbatar da cewa fitsari da Allah ya baka dama ka yi fitsari kuma ya fito lafiya lau babban ni'ima ce wallahi sai wanda ke da wannan matsala na kusa da kai ga fitsari ya kai mai ko a'a yana boda bai iya yi ko kashi akwai waɗanda duburarsu ba ta iya fidda kashi sai an yi amfani da wata roba to ashe ka gani imaci ka gode ma Allah ka gode ma Allah shi sa duk shedancin mutum Allah ya rike mai fitsari kwana uku eh za a gabi sai ya baka tausayi eh ka a kashe shi ka a mai komi ka a hana mai abinci kawai ka a mai a ce kawai ba zai fi tsari ba har kwana uku ya gani to wannan addu'a hadisin da ya zo da ita bai inganta ba hadisin da ya tabbata shine hadisin na na aisha Allah shi kara mata yadda gufranaka wannan shi ya tabbata amma Allahum alhamdulillah allazi azhaba anni al'adha wa afani hadisi ne da'ifin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba waccan riwaya ita ta tabbata gufranaka lokacin da ka fito gufranaka ai atlubu gufranaka ya rabbi ina neman ka gafarta min gafarar ka nake nema ya ya mahalici na to saboda haka hadisin ya zo da ita ita wannan da malam ya kawo amma dai bai tabbata ba ashekul albani ya yi magana a kan a riwayar a cikin littafinsa a silsilatu da'ifa wa ya ji tahidu kuma ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari a ina shi ne mala ya ce filistibra'i filistibra'i wajen istibra'i me ake nufi da alistibra'i shine ka yi ƙoƙari ka tabbatar da ka kubutar da jikinka daga fitsari ko kashi shi ake kira istibra eh shi ne mi an tabara a minal minan najasa ka kubutar da jikinka daga najasa ko sutura ka ko jikinka don su tari wani za ga tun fitsari bai gama hita ba yayi ya ɗaura wando sai bayan ya ɗaura wando ya zo yana arwalla kuma fitsarin sai ya dinga ɗiga gaba ɗaya wancan tsalki ya rushe to in ka zo fitsari ka tabbatar da komi ya fita shi yasa malaman fiqihu sun ka ce in kai fitsarin ka gama eh to ka sa hannunka na hagu waɗannan da wannan yatsa babba da kuma na tsakiya sai ka ɗan tatso al'auraka daga can harko har zuwa kanta kaɗan tatso kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan in ka tatse sai ka ɗan kakkaɓe in ka kakkaɓe kaɗan sai ka sa ruwa ka wanke duk da hadisi bai tabbata akan haka ba eh shi ake kira da asaltu wa naturu matsa da kuma kakkaɓa to za ga ko cikin littafi al'iziya an kawo wannan to amma dai hadisin da ya zo da asaltu wa natur bai tabbata ba amma dai malamai sun ce duk da bai inganta ba in mutum na jin tsoron tashi da sauran wani fitsari to ya ɗan tatsa kaɗan kakka yi da ƙarfi don al'aura ba ta son ana matsatta sai ka ji kanka to kaɗan tatsa kaɗan sannan kaɗan kakkaɓe kaɗan sai ka sa ruwa ka wanke in kuma istijimari na za ka yi tsarkin dutse sannan ka goge to wannan shi suke kira alistibara su malaman fikihu asaltu wan natur don in ka yi shi da wahala bayan ka taso kuma wani fitsari ya dawo musamman masu matsalar fitsari kuma galiban wannan yana faruwa ne lokacin da mutum ya dan fara shekaru fitsari bai hito mai gaba daya a hankali a hankali yana tahowa yana yankewa yana fitowa yana yankewa ko kuma in mutum ya samu rashin lafiya na al'aura to irin wannan kai hizo da ya gama ya sauri a ya tabbatar da komi ya fita saboda in ya taso kuma wani fitsari ya sake fitowa to gaba ɗaya wancan tsarki ya yi mi ya roshi haka shi ma wajen kashi eh shi ma ana samun irin wannan matsala wani sai ya gama kashi sai kaga yana fito mai a dubara inda almuhimmi inda mutum ba tasalsulul bauli gare ba ko tasalsulul ga'id ko tasalsulul rihi duk akwai su akwai yoyon fitsari akwai yoyon kashi akwai yoyon rihi to shi wannan rashin lafiya ne malamai sun ce mutum yana da uzuri eh ko da ya yi arwalla ya hito bai babu komai tun da bai da lafiya to shine wa ya ji tahidu ya yi ƙoƙari filistibra'i wajen kubutar da al'aurarsa da jikinsa da najasa in kuma baka yi asaltu da annaturu ba to ka jira sai fitsarin ya gama hita gaba ɗai wa yastajmiru kuma ya yi tsalki na dutse na hoge bisa lasati ahjarin da duwar watsu guda uku inda dutse zai yi ko? Wafi ma'anaha yana cikin ma'anar dutse, kullu jamidin duk wani abu wanda yake sandararre, tsohirin mai tsalki, ko? Sai ce min, eh? Ghairi muhtarimin kuma ba bai alfarma ba, ba mai? Alfarma ba, me yake nufi da ba mai alfarma ba? eh kamar me eh shi mai alfarma eh to aka yi da ciki kamar takarda mai rubutu na addini tana ciki kamar kuɗi ko ba su da alfarma eh to ba ba a isa jimari da kuɗi ko ba haka ba kamar sutura da kake sawa ba a istijmari da su shi yasa yace ghairi muhtarimin ba wanda ake girmamawa ba duk abin da sha'aninsa a girmama shi ba istijmari da shi in ma takarda ce to ya zan ba ta da komai a ciki eh kamar irin toilet paper haka ko ba haka ba wa yujzi'ul wahidu to kaji can an ce uku za a yi amma alwahidu dutsi guda wajen istijmari wa yujzi'u yana yana isa in anka in ya tsabtace mahallin najasa kayi fitsari sai ka yi amfani da dutsi ɗaya kuma ya tsabtace mahallin mi da fitsari ya hito to ba dole sai ka yi uku ba amma in guda bai wadatar ba sai ka ƙara na nawa sai ka sa biyu sai ka yi wuturi in ma ka sa uku bai yi ba sai ka yi mi sai ka ƙara biyu sun zamo biyar in ka sa biyar bai yi ba sai ka ƙara biyu su zamo bakwai wuturi eh eh fa'autiru ya ahlal qur'an kaga sai ayi wuturi to amma da ka zo sai ka yi amfani da dutse guda sai ya tsaftace wurin shikenan wa yazidu alaiha yana ƙarawa sai ce min ina ne alaiha akan uku ɗin nan ini hitaja idan ya buƙaci zuwa ga ƙari kila ya sa guda ya sa na biyu ya sa na uku duk ba su tsalkake ba to kaga yanzu akwai buƙatar me ya yi ƙari to shi ne ya ce yana ƙari akan uku wal to shi tsalki na hoge in ka yi shi ba sai ka saru ba sai ka yi na ruwa ba ya ƙumu maƙamal mai ya tsaya matsayin ruwa da wajen kashi da wajen fitsari amma shi fitsari mata ba sa istijimari eh an gane ko istijimari in dai fitsari ne to ya shafi maza kawai kamar yadda mai akarabul masaliki ya kawo cewa banda mata mata ba sa istijimari saboda fitsarinsu warwatsuwa yake yi ka gane? yana warwatsuwa sai ya ɓata bakin al'aura to shi yasa ba za su sa dutse ba sai dai mi sai dai ruwa sai dai ruwa walma'u afdalu yin amfani da ruwa shi ya fi falala sama ga mi sama ga dutse kenan yin ga ruwa ka sa ruwa yahi yahi ka sa dutse ka jam'ihima kamar inda shi kuma tara ruwan da dutse ya fi ruwa kaɗai falala amma a shekul albani ya ce haɗa ruwa da dutse bid'a ne a cikin littafin za ta mamul minna fi fi ta'aliki ala fiqh sunna ya ce bid'a ne saboda bai tabbata ba abinda ya tabbata ko dai alistijmaru shi kaɗai ko kuma alistin ja'u tsalkin ruwa shi kadai amma ka sa dutse kuma ka sa ruwa to ya ce ha za ka yi lafus sunna rahimahullah to amma su malamai sun ce a hada duka yayi saboda sun da sun fi tsabtace mahallin najasa to idan mutum ya yi ba don niyya haka annabi ba babu komi ba za a ce ya yi bida'a ba dama shi albani a shekul albani yana nufin in kayi ne da sunan bid'a saboda nassi bai zo ba amma in kana da matsala ne kila mafi tsaraka adda matsala ko wurin kashi sai kai amfani don ka ƙare ka ƙare kawar da wannan kashin ko wannan ƙazamta babu komai sai ce bi wa ya ta'ayyanu amfani da ruwa yana zama wajibi fil mazi a wajen mazi in mazi ya fita to babu abin da ka gusar da shi sai mi kenan can da an kai magana istijibari ne ana magana fitsari kashi amma mazi yi ha don ka samu duci ka goge bai ba me yasa to kun san hikima me ya hikima me yasa an ka bambance mazi da sauran bitsari tare dukkan su najasa ne to be be hikima bal ma najasa fitsari agala zuwa ashaddu daga ta mazi eh fitsari ya fi tsanani wajen zama wasa najasa bisa ga mazi me illa illa saboda shi mazi yana da ɗauri eh fitsari fa to al'adan mazi in ya fito to yana da ɗauri saboda haka ko ka sa dutse ka goge ba lalle ba ne ka iya tsalkake abin tun da ɗauri gare kamar danko yake to kun ji dalilin rabe su fitsari kuma kamar ruwa yake sai ya ce alal mashhuri bisa ga zance wanda ya shahara kenan akwai ƙabilul mashhuri ƙabilul mashhuri shi ma mazinya an ce ba dole ba ne sai an sa ruwa ana iya mi ana iya mai istijimari eh kuma wannan shine fatawar shekul islam ibn taimiyya cewa mazi in ya fito ana iya samun toilet fefa ko wata takarda wadda bata da komai ko wani dutse tsaftatacce sai ka goge shi kenan ba sai ka sa ruwa ba to amma haza qabilul mashhuri a mazhabin malikiya wa hal yaghsilu minhu jami'a zakari wa hal shin yaghsilu yana wanke minhu daga maziyi jami'a zakari gaba ɗaya zakarinsa awil makharaja ko ko zai wanke mafitar mi mafitan maziyi ɗaya zai wanke ƙaulani akwai magana biyu wasu malamai sun ce in mazi ya fito dukkanin zakari tun daga farkonsa har ƙarshe sai an wanke da ruwa alƙaulul awwal kenan alƙaulul sani wasu malamai sun ce a'a iya inda ya fito daga kan al'aura nan ɗaya za a wanke to kowa daidai kai babu matsala almuhimmu dai kawai dai a gusar da mi a gusar da najasa amma shi fitsari shi iya inda ya hito nan zaka wanki shi ma kashi iya inda ya fito nan mi nan zaka wanki wa yastajmiru bi shimalihi kuma can da anka ce yayi tsalkin hogi na dutsi ko to yana yi na da hannun hagu ka asa na dama hannun hagu za a sa ba nami ba na dama ba ya subbu alaihal ma'a sai ya zuba mata ruwa ita hannun nan na nami na hagu eh kenan ruwan hannun dama shi zai ɗauko buta sai a zuba mami na hagu ƙabala mulaƙati hal'aza kamin a haɗa ta da ƙazamta kenan kamin bayan ka wanke abin da ya kamata ya fara ambata gabanka za ka fara wankewa in ka shi ka yi to sai ka wanke al'auraka in ka wanke zakarinka misali sannan sai ka sake jiƙe hannunka da ruwa in ka jiƙe shi da ruwa sannan sai ka wanke kashin ina fatar an gane kada ka aza hannunka saman kashi don hannu malamai sun ce yana da manafizu yana da kussafe kusafen da zaran abu mai taushi ya taɓe su za su buɗe sai ya shiga ciki in ya shiga ciki kuma sai su rihe to idan ka ɗauki hannunka baka sa mai ruwa ba ka aza saman kashi to kashin sai ya shiga cikin waɗannan kusahin yana shiga kuma ruhewa za su yi in sun ruhe in drum kai ya amfani da shi ka wanke hannunka wannan najasa tana nan cikin hannunka kaga ka tsalkake mahallin da kashi ya fito amma kuma hannunka sai ya zanko ka te kayi a ruwan laba ka da sallah saboda kashi na nan cikin mi cikin hannu amma idan ka zuba mai ruwa malamai suka ce in ka zuba ruwa to ruwan sai su shige cikin kusahen in sun ka shige za su ruhe suna ruhewa in ka aza saman kashi to kashin iya saman fata yake da ka gama kasa ƙasa kan murji shikenan hannu ya tsaftatu to musamman mata masu wanke kashin yara yana da kyau su kula da wannan kakki ɗauko hannun ki ɗaya ki jefa cikin kashi a'a sai ke jike hira ruwa in ki jike hira ruwa ai ba ma magana miya ba in tunda ibada ba a karɓa ba ai ta biya mai sauki gaji shi koko ai ya a ce ta yi sallah babu sallah to idan mace ta zo za ta wanke ma yaro kashi ta ɗauko busasshen hannu ɗaya ta aza bayan yaro hannunta ya taɓi kashi to wannan kashin ya shige cikin kusahin kuma sun rihi so da haka yanzu ko ta sa ruwa aikin banza ne yanzu ko ta yi sallah babu sallah to yanzu wannan kaga in mace ba ta yi karatu ba ta iya gane wannan shi ma namiji in bai karatu bai iya gane wannan kuma ba su buɗiya sai hannun na ya bushe sau da haka ko ka te ka yi sallah aikin banza in ka te ka taɓi abubuwa ko kaga kasa to ka aikin banza ne wannan najasa tana nan ciki eh tana nan ciki to ka ji hikimar da malamai sun ka ce ya subbu alaiha alma'a ya fara zuba ma hannunsa ruwa na hauni qabla mulaqati hal aza kamin ya jefa ta cikin najasa kuma ko da fitsari ne fa don in ka taba fitsari shi ma yana da mi sanyi to zai shige cikin kusahin kuma tafin hannu na da shi jiki ma haka yana da shi manafizu ake kiransu kusafe ne yabtadi'u yana farawa bi qubulihi ashe yana can gaba zai fara da gabansa ya fara wanke zakarinsa sannan me sannan dubura ba wai sai an wanke baya sannan a wanke gaba ba a'a farko ake fara wankewa sannan baya fa in kana fiha khatamun in akwai zobe ga hannun nan na hagu fihi zikirullahi kuma cikin zoben nan akwai ambaton Allah a ciki na ƙalahu ilal na ya cire shi sai mai sai ga nadama in ya gama wanke najasa sannan ya mai da abi ne ga na hagu saboda kada najasa ta haɗu da suna Allah kaga sai a samu matsala ko to wannan shine ƙarshen babin biyan bukata Allah shi mana jagora saboda haka wannan darasi yana da kyau a tara mata ko lokacin da muke karatu da mata na takaribin mun yi wannan bayani ja hankalin su cewa duk sanda zaki wanke najasa to ki kokari ki fara jike hannunki da ruwa ki bada kamar sakan biyar haka bayan an jike ruwan an jike hannun to a dan bada sakan biyar ruwan su gama shigewa cikin kusahin in sun ka gama shigewa sai su ruhi ba da zuba ruwan ga hannu kuma ana abin gaba a'a in an zuba ruwan za a bada yan sakanni biyar zuwa goma haka sun gama shigewa sun gama cikewa sai su ruhe na ce musu sannan sai ki ɗora hannunki saman kashi sai ki wanki to in ki yi haka kina gama ki samu ƙasa ko sabulu ki wanke shi kenan hannu ya tsaftatu amma hannu na bushe ki ɗauko ko ka ɗauko ka azahe cikin fitsari ko kashi to an samu matsala najasa za ta shiga can ciki kusahin kuma kusahin za su rihe daga baya ko dutsi kasa ka ta guga ka ta guga ka ta guga saboda haka in sallah nawa ka yi babu sallah babu babu sallah saboda ka yi sallah amma ga najasa cikin jikinka to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi farillan arwallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته